الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna uku ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan goma shekara ta 2018 sha biyu ne? sha biyu to sha biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha takwas kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a duk mako a karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin al'imanu bil yawmil akhir wanda doktor sallabi hafizahullahu ta'ala ya wallafa wannan kuma shine darasinmu na 64 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta hadithan nan da suke magana akan ainihin wato alhaud da kuma magana akan waɗanda hadithin ya nuna za a kore su ba za su sha wannan ruwa na tabcin ma'aiki ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala ya kawo mana ruwayoyi daban-daban kuma ya gaya mana maganganun malamai akan ainihin wato manufar waɗannan hadisai din saboda ko waɗanda suka ɗauki waɗannan hadisai suke yin hujja da su wajen ainihin wato kafirta sahabbai da nuna cewa sahabbai da su ake magana duk sun yi ridda bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba duniya to shine malamai suka yi ta bayanin manufar hadithin ko kuma abin da hadithan suke magana a kai wanda na san mun kusan shi ne ya cinye karatunmu na satin da ya gabata duk bayani akan yaya za mu iya fahimtar waɗannan hadisai din na farko dai kamar yadda za a iya tunawa an ce ana nufin munafukai ne da kuma waɗanda suka yi ridda wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi shine wanda ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani yau su fi ka taƙi da yadda tuwa kenan wanda suka kasance a zamanin annabi sallahu alaihi wa alihi wasallam wato sannan suka yi ridda bayan ainihin wato annabi sallahu alaihi wasallam ya ba duniya wasu kuma suka ce a ana nufin ashabul ma'asi wal kaba'ir alladhina matu ala tauhid ana nufin shine waɗanda ainihin wato ma'abota sabo waɗanda kuma suka aikata ba daidai ba kuma amma sun mutu akan tauhidi ko kuma ma'abota bid'a wanda bid'a su bata fitar da su daga musulunci ba a ganin to wannan dimbin karanta shi satin da ya gabata sannan a mun karanta ma'anar azzaudu anil haud din shi kansa inna ma huwa bi sababin ridda aw al ihdath fi din to wannan shine abin da muka karanta satin da ya gabata kai tsaye bari mu shiga sabon darasi na wannan mako wanda shine darasinmu na 64 inda mawallafin littafin Allah ya masa rahama yake cewa faminan abu na takwas almizan shine abin da ya shafi mizani ma'ana ma'auni mun karanta maganar hau tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yau za mu yi magana ne akan almizan ma'ana ma'auni da za a auna ayyukan bayi a kansa ƙalallahu ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa na ba'ul mawazin alƙistar yawmil kiyama fala tuzlamu nafsun shai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ta'ala ya ce wa na ba'ul mawazin alƙistar za mu ajiye almawazin ma'auni alƙista na adalci mun karanta wannan ayar a darasussukan da suka wuce a baya har ma malamai suka tattauna game da shin almawazin dinnan suna da yawa ne mizani tunda nan jam'i ne almawazin akwai inda ya zo mufuradi alwazna ko alwaznu kaga ma'auni guda ɗaya kenan almawazin kuma ma'aunai ne da yawa to wane da'ul mawazina alkista za mu ajiye ma'aunai na adalci liyaumil kiyamaci ba don komai ba sai saboda wannan rana ta tsayuwa ranar tashin alkiyama to amma kun iya tunawa a wancan darussan malamai suka ce mizanin guda ɗaya ne amma an yi amfani da almawazin jam'i saboda irin adadin ayyukan da ake ɗora masa yana auna abubuwa da yawa kaga yana auna maganganu yana auna ayyuka har mutane ana ɗora su a kai za mu karanta za ku ji shi kansa mutum su kutum za a ɗauke shi a ɗora shi a kan skeli kaga ashe awon yana da yawa za a auna maganganunsa za a auna ayyukansa shi ma karan kansa cancak za a ɗauke shi shi ma a ɗora shi a kan mizanin a auna shi to wannan auna aunan tunda suna da yawa sai aka kira almawazin amma kar ka ɗauka mizanai ne da yawa a'a mizani ne guda ɗaya sai dai yana da sufar ainihin wato yana da sufar auna abubuwa daban-daban ya auna mutum ya auna maganar mutum ya auna ayyukan mutum da sauransu shi yasa aka kira shi da almawazin to wannan mizanin Allah ta'ala ya kira shi da alqist wato alqista sifa ce ta almawazin ma'ana shi ma'aunin nan alqista daga cikin siffarsa akwai adalci baya tantance yare baya tantance kabila baya tantance bangare ko kasanci duk ba ruwansa da wannan baya ware cewa wannan mace ce wannan namiji ne shi sikeli ne wanda baya ware girman aiki ko karamin aiki duk kowane aiki yana yin awo a kansa kuma ya bada hukunci na adalci a kai shi yasa aka kira shi da almawazin alqism ma'auni ne shi wanda yake na adalci ba sani ba sabo shi wannan ma'aunin komai kankantar aiki wanda kila a ido ma ba za a iya ganin sa ba sai an sa mudubin gimbiya microscope an sa wannan na'urar da za ta kara wa ido kwari zai iya hango wannan abin to har irin wannan miskala habbatin min khardalin Allah ta'ala ce a taina biha wa in ka fala tuzlamu nafsun shay'a ba a zaluntar rai da komai babu wata rai da za a zalunce ta komai za mu karanta wani hadisi na wani wanda an dora shi shi ma ina miyagun ayyukan sun yi rinjaye an auna maganganunsa da komai gaba ɗaya ana dora shi kawai sai ga mizanin ya jirkice da shi ma'ana can ɓangaren na laifuffukansa sun rinjaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tura shi a ce a tafi da shi wuta ana tafiya da shi kawai sai a ji wani cikin mala'iku ya yi kururuwa cewa Allah ya ce a dawo da shi an binciko wata bitsaka bitsaka din nan kana iya cewa wani ID card ko ID card ko abin nan jota irin wannan littafin da mutum ke dan rubuce rubuce akai bitsaka kenan an gano ga wata bitsaka wani ID card ko wani dan memo da yake yawo da shi ashe akwai wata kalma a ciki mai nauyi la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda haka ana zuwa sai a sake mai da shi kan sikelin sai kuma dora wannan bitsaka wannan dan ID card din a tare da shi kawai sai ga sikeli kuma ya canja salo wannan nauyin kalmar la ilaha illallah din kuma sai sikeli ya nauyi sai kuma a tura shi gidan aljanna to shine Allah madaukakin sarki yake cewa fala tuzlamu nafsun shay'a babu wata rai da za a zalunce ta komai wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha Allah ta'ala ya ce ko da ya kasance nauyin kwayar komayya na kyakkyawan aiki ko mugun aiki a taina biha Allah ta'ala ya ce a wannan ranar za mu zo da shi ba ranar an ce a ce an manta wani abu bane komai dan cikar adalcin Allah ta'ala shi yasa wancan hayi an ce a tafi da shi wuta aka ce ai ga wata bitaka an gano Allah ta'ala ce a dawo fala tudlamu nafsun shay'a tunda wannan shi ma cikin aikin sa ne kuma ba a yi mai lissafi da shi ko lissafa masa da shi ana lissafawa kuma sai ainihin wato a lissafi sai ya canza sai gashi kuma ya zama cikin yan aljanna saboda shi wannan sikelin idan mutum kyakkyawan aikinsa ya kai hamsin da ɗaya mugun aikinsa arba'in da tara aljanna na shi haka idan mutum ya zamanto kyakkyawan aikinsa arba'in da tara mugun aikinsa hamsin da ɗaya da me aka samu rinjaye guda ɗaya wuta za shi shi ne wannan kista ɗin idan kuma aka samu mutum 50-50 'yan tozon laraf kenan za mu ji su kuma ina suke akwai wanda suke muzabzabi na bai na zalika la ila ha'ula wa la ila ha'ula aikin su 50-50 ga Allah kiyaye mu da 50-50 nan eh ko 50-50 ma ya kamata ko da 51 din eh ko 51 din mutum ya kai kaga an samu abin da ake nema ko amma kaga 50-50 nan shi ma akalla mutum da ya hanta cikinsa za ta kada kafin a samun masa makoma khalatu amalan salihan kenan wa akhara sayyan amma asalla wa an to ka gani Allah ta'ala ya ce wa kafa bina hasibin mun isa mu zama masu hisabi mun isa mu zama masu lissafi Allah ta'ala ya isa ya zama mai yi wa kowa hisabi a daidai wani takaitaccen lokaci kuma za a yi wa kowa kakace ai ana da yawa duk wannan abin za a yi shi ne cikin kankanin lokaci kowa ya kama gabansa Allah madaukakin sarki ya sa mizaninmu na kyawawan ayyuka ya rinjayi mizaninmu na miyagun ayyuka qala ulama malamai suka ce wa idan qadal hisab idan an kare hisabi hisabi ya hisabi ya kare an gama kana ba'dahu waznul a'mal والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها yace kana ba'dahu waznul a'mal sai kuma ya kasance bayansa za a auna ayyuka wal waznu li izhari maqadiriha ma'awan da za a yi za a yi wannan awan ne li izhari maqadiriha domin a auna gwargwadon kyawawan ayyukan ko gwargwadon miyagun ayyukan liyakunal jaza'u dan sakayyar da za a yi wa mutum ta kasance bi hasabiha gwargwadon wannan aikin za a ɗauki aikin cancak a ɗora shi akan sikeli wannan sikelin an ɗora aikin ne dan ya nuna ya bayyanar da gwargwadon aikin dan hisabin da za a yi wa mutum ya zama an yi masa hisabi gwargwadon aikinsa وقد ذكر لفظ وقد آه ذكر لفظ الوزن وزن والميزان في القرآن وقد ذكر لفظ الوزن والميزان في القرآن الكريم في ثلاث وعشرين آية وقد ذكر للي حقيقة أن أنبت لفظ الوزن لفظ الوزن الوزن الوزن والميزان دكما الميزان في القرآن الكريم أتكلم القرآن ميجرما في ثلاث وعشرين آية cikin aya ɗaiɗai har aya ashirin da uku Allah ta'ala wani lokaci ya ce alwaznu wani lokaci ya ce almizan minha daga cikin wurare ashirin da uku ɗin nan khamsa ashara aya akwai aya goma sha biyar a ciki khasatan bil bahthi ala iqamatil adli gaba ɗaya wato sun keɓanta akan albahar bincike ala iqamatil adli akan tsaida adalci fi mizanin duniya a cikin mizanin duniya domin wannan zai haska maka cewa na duniya ma ga yanda yake ballantana na can ma'ana khasatan aya goma sha biyar musamman suna magana ne bil suna yin tattaunawa da bincike ala iqamatul adl akan ayi adalci fi mizanin duniya akan mizani na duniya ba wal hadar min at-tadififi wal hadar da kuma taka tsantsan min at-tadififi daga tauyewa fil kaili a cikin abun awo wal mizan da kuma ainihin wato sikeli al mustawjibi li azabillah wanda al mustawjibu li azabillah wanda wannan tauye sikeli ko tauye kwanan awo zai wajabta azabar Allah ma'ana akwai ayoyi guda goma sha biyar sun yi magana ne akan tsaye da adalci har a mizanin duniya mizanin duniya kowane abu to ya zamanto ba a tauye shi ba kowane abu ya zamanto an cika shi yadda ya kamata ba a yi masa ɗungushe ba ba a tankwashe shi ko ta ina ba sannan ya zamanto wannan taɗife ɗin idan ya samu to wannan zai wajabta wa mutum azabar Allah ranar tashin alkiyama wa minha daga cikin ayoyi 23 din nan samaniya ayat akwai ayoyi goma sha ayoyi takwas su kuma khasatan bil wazni su kuma musamman suna magana ne akan ma'auni fil akhira a lahira kagan ka hada su kenan da alwazn da almizan 23 kenan guda goma sha biyar akan kar kowa ya cuci kowa a nan duniya saboda wancan da lahira idan ma'auni ne kai kar saboda wanda ya zo ya auna abu a wajenka shi ba sani zai ba kwaya ɗaya in ka tawe to akwai wancan ma'aunin shi wannan ma'aunin na yanzu dan ya zo aunar masara ko shinkafa ko dawa ga yanda ka'ida ta ce a yi awon sai ka bugi kwanan ta ƙasa ko ka lankwashe shi ta gefe ko ka zuba 'yan yatsunka a ciki wani abu ya zube ko dukkan wani nau'i na magudi da ake yi wajen awo to ba lalle bane wanda ya zo sai ya gane cewa an tauye shi to akwai ana tunatar da kai wannan din ya tuna maka wancan wannan ya tunatar da kai wancan cewa lalle akwai wancan wanda shi kuma ba abin da yake boyewa idan wannan yana iya boye wani abu wannan ana iya dukansa ta ƙasa ma'auni wanda ya zo awo ba zai iya ganewa ba ko akan iya yin amfani da wasu dabaru kamar yadda ake aikace masu sai da shinkafa su ma wani lokaci akwai wani abu mai kaman kaho na abun nan sai a zura shi a ciki sai a zuraro kamar rabin kwano sai a sake zuwa wani buhun shi ma sai a tunkuye shi da wannan karfan sai shi ma a yi ta zurarowa saboda ana zane shi za a ga buhun ya koma daidai sai a yi ta zurarowa sai an zurari kamar rabin kwano sai a sake wa wani buhu haka sai ga haka an tashi wani buhun wani nauyi ne na taɗififi shi ma sabi da haka zaka ga wailul mudaffifi na za ta kawo mutane ranar tashin alkiyama da yawa a tadfif a komai yana iya shiga kanka dauka wai kawai akan ma'auna aka yi magana ko akan ba a komai za a iya samun cikawa za a iya samun tadfifi to saboda haka idan wannan ma'aunin na nan duniya bai iya fito da tadfifin da mutum yayi ba ko kuma mutum ya yi wani azanci da wata dabara da yake ganin ba a iya gane ta ɗififin da ya ba to a wancan azanci ɓacewa yake babu wata dabara wancan shi kuma sikelin wanda an yi magana a kansa har wurare guda takwas a cikin alkur'ani to shi kuma kajiyan da yake divine scale ne wani ma'auni ne wanda yake shi kuma ilahi daga allah maɗaukakin sarki yake komai nuna yake ko ƙura ce baya ɓoyewa wanda ba na jin akwai wani ma'auni da zai iya nuna maka nauyinta amma kaga shi wancan ƙura mithqala habbatin min khardalin Allah ta'ala ya ce sai an zo da ita da aka duk kankanta cuta komai kankanta ta wallahi sai ta zo zalunci komai kankanta sa na magana ko na aiki wallahi sai ya rubuta sai yana rubuce dama kuma sai ya zo kai karan kanka sai an auna ka a sikeli sannan kuma a auna maganganunka a auna ayyukanka Allah ta'ala ya tsare mu don haka malam yake cewa kaji saboda mahimmancin mizani da kuma maganar awo alkur'ani ya yi maganar mizani sikeli ya yi maganar awo har a gurare 23 wuri goma sha biyar ya yi magana akan a tsaye da adalci a yi awo na gaskiya a nan duniya wurare guda takwas su kuma sun keɓanci awo da za a sake yi wa mutane ranar tashin alkiyama وقد دلت السنة المطهرة hakika sunna tsarkakakkiya ta yi nuni ala annal mizan akan cewa shi wannan sikelin awon mizanun hakiki wato sikeli ne na hakika ba majaz ba ne kamar yadda wasu sun ɓace akan wannan suna ganin kawai mizani ne amma ba hissi bane ma'anawi ne to shine malam yake so ya rushe wancan tunanin sai ya ce mizani ne hakiki wanda zaka ganshi lahu khifatan manzo Allah yace har yana da bangare guda biyu irin skelin duniya akwai nan bangaren akwai nan bangaren to shi ma haka yake na hakika ne za a ganshi kuma za a ga yadda ake auna ayyuka akan sa ranar tashin alkiyama la yuqaddiru qadarahu illa Allah ba mai iya gaya ma gwargwadon yadda yake yaya fadin sai kyau yaya nauyin sai yake yaya girman sai yake ba mai iya kaddara maka shi sai Allah madaukakin sarki amma dai an ce da za a dora sammai gaba ɗaya da ƙasa duk zai dauke su wannan wani irin skeli ne da balantana kakai tunanin to ayyukan mutum wajen shekara talatin mutum da balagasa ko shekara hamsin da balagasa yana ta ayyuka kuma ba shi kaɗai ba kuma tun annabi adam tun annabi adam har ana da ƙasa kowa an ce da za a ɗauki sammai gaba ɗaya da ƙasa a ɗora masa zai ɗauke su saboda haka sikeli ne wanda yake ba wanda zai iya gaya maka ga gwargwadonsa ya kai faɗin girman masallacin nan ya kai faɗin girman unguwan nan ba mai iya gaya maka haka sai Allah ta'ala shi kaɗai ya san yaya yake qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yudau mizan za fa a ajiye sikelin au yawmal qiyamati ranar tsayuwa فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت yake cewa da za a auna sammai gaba ɗaya da ƙasa gaba ɗaya a cikinsa duk da ya yalwace su fataƙulul mala'ika mala'iku da kansu suna cewa ya rab ya ubangiji wannan irin fankaɗe ne an ce da za a ce sammai da ƙasa a ɗora duk ya yalwace su to wannan sikelin ya ubangiji liman ya zinu haza liman wane ne ya zinu haza aikinsa zai iya aunuwa akan wannan sikelin ko kuma wane ne wanda za a auna za a yi masa awon ayyukansa akan wannan irin sikeli fayaqul sai ubangiji ya ce man shi itu min khalqi wanda din naga dama daga cikin halittata fayaquluna sai su kansu mala'iku su ce subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah me muka tsallake to to na gani na gani eh fa yaqulu Allah ta'ala sai ubangiji ta'ala ya ce liman shi'itu min khalqi ga wanda naso naga dama daga cikin halittata fa taqulu malaika sai mala'iku su ce man tajizu ala hadha wane ne za a auna shi ya iya ƙetare aikinsa ya iya ƙetare wannan sikelin awon wane ne wanda aikinsa zai iya aunuwa ko za a iya ɗora shi akan wannan mizanin man tujizu ha ala haza wane ne an auna aikinsa akan wannan zai ƙetare fayaqul sai ainihin wato ubangiji ce man shi min khalqi wanda naga dama daga cikin halittata za a auna shi kuma ya ƙetare saboda su sun kalli girmansa wa za a iya auna aikinsa akan wannan kuma ya sha ubangiji ya ce akwai wanda duk naga damar aikinsa ya tsallake zai tsallake Allah ka sa aikin ya tsallakar da mu fa yaqulu da sai ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka mun san wannan sai dai falala domin ma abadnaka haqqa ibadatik mu mun san bamu bautata maka ba yanda ya cancanta a bautata maka in haka aka ce kowa sai an ya bautata wa Allah yanda ya cancanta ya bautata wa Allah ba mai iya ketarewa amma Allah ta'ala ya alƙawarin akwai wanda zai ketarar da su wa'anda ya ga dama zai ketarar da su Allah ka ketarar da mu abu na farko diqqatul mizan wato zurfin wannan ma'aunin scaling yanda yake da dikka wajen ɗauko abu komai kankantarsa ya auna qala ta'ala wa nadau al-mawazin al-qist li yawm al-qiyama za mu ajiye sikelin awo na adalci ne ranar tashin alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a babu wata rai da za a zalunce ta wani abu wa in kana mithqala habatin min khardalin koda ya kasance nauyin kwayar komayya a ta yana biha Allah ta'ala ce za mu zo da ita wa kafa bina hasibin mun isa mu zama masu hisabi yukhbiru ta'ala fi hadhihi al-aya ubangiji ta'ala yana bada labari a cikin wannan aya anil qada'il adil game da hukunci wanda ke cike da adalci yawmal qiyamati ranar alkiyama bi annahu yuwazinu baina a'malil ibad da cewa ubangiji ta'ala zai auna ayyukan bayi muwazanatan daqiqa aw mai zurfi fa yuhasabu kullan za a yi wa kowa hisabi ala a amalihi gwargwadon ayyukansa wa wasafa Allah ta'ala al-mawazin bil qista amma ubangiji ta'ala ya wasafa ya sufanta wannan sikelin awo da al-qista adalci لأن الميزان قد يكون مستقيما وقد يكون بخلافه دومين أنا سام ma'auni sikeli ya kuna mustaƙima ya zama miƙaƙe cikakke wanda ba shi da abin nan yanzu ko sikelin awo na nan duniya za ga wani lokacin ya fara lalacewa sai ya fara shirme ko masu auna abubuwa a sikeli za ga ya fara lalacewa sai ya zama baya auna abu daidai da haka yana iya auna daidai yana iya kuma yin saɓanin daidai shine yace domin لأن الميزان شي سكيلن أو قد يكون مستقيما زي إيا زمن توا ميككي مي أونا أبو ديدي وقد يكون بخلافي زي إيا زمان سابانا ها كما يزمان ينا شرمي يا كما تي أونا أبو كذا سي كما يأونا أكسن هكا كوي كارا كوي رجي فبين أن تلك الموازين sai Ubangiji ta'ala ya bayyana cewa wancan ma'aunin tajiri ala haddil adil wato zai gudana ne akan iyaka ta adalci wal qista da daidaito wa akkada zalika bi qawli shi yasa ubangiji ta'ala ya karfafa haka da fadin sa fala tuzlamu nafsun shay'a kar wanda ya ji tsoro ba wanda za a zalunce shi duk wanda kaga an hukunta shi to ya an masa daidai da abin da yi amma ubangiji ta'ala ba zai zalunci kowa komai ba komai kankantarsa وقد صور القرآن الكريم دقة الموازنة بصورة حسية من مألوف الناس للي القرآن يا سورة سورة ودقة المواتو جمد دقة الموازنة زرف واتو ونن أوام بصورة حسية دوت سورة ود أنا إيا جنيد إدو أتبع min ma'alufin nas daga irin abin da mutane suka saba da shi yau da kullum sai qur'ani ya ba da surar irin mizanin da irin abin da mutane sun saba da shi qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wal waznu wato au yawma idin a wannan rana al gaskiya ne lalle za a yi au za a auna ayyuka faman thaqulat mawazinu kaga wannan shine irin sikelin mu na duniya da muka saba shi yasa sai Allah ya bamu misali da irin sa shine ma'ana wa qad sawwara alqur'anu diqqatal mawazana bi suratin hisiya alqur'ani ya bamu hoto na irin zurfin awan muwazanar da za a samu bi suratin hisiya da surar da kana iya gani da ido kana iya hannunka ya taba ya ji min ma'alufin nas daga irin abin da mutane suka saba yau da kullun a tsarin su na awo ko abu ne za ga mu ma mizanin mu na awo anan in an dora za a ga ya jirkita wani bangare wani gurin kuma bai jirkita ba ko ko kuma mai irin kifatai ne din ne shi ma zai ga ɗaya yayi sama ɗaya yayi ƙasa to wannan shi ma haka yanayin sa yake wal wazn yawma idinil haqq ma'auni ko awo a wannan rana awo ne wanda yake gaskiya ne za a yi shi faman thaqulat mawazinu duk wanda ma'auninsa sikelin awansa thaqulat yayi nauyi فأولئك هم المفلحون وأن سوني ما سربوتا الله كربوتا الدمو ومن خفت موازينه دو وند كما عينين سكيلن أوان سيرش النوي فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأن سوني سكا قاركاونا سو سكا يوكنسو hasara. bima kanu bi ayatina yadhlimun saboda abinda suka kasance game da ayoyin mu suna yi na zalunci kama sawwara al-hadith an-nabawi zalika al-mizan kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya suranta wannan mizani addaƙiƙi mai zurfi al'adil mai adalci bi suratin hissiya da sura wadda take ita ma ido zai iya gani hannu ya taba qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuda'ul mawazin tuda'ul mawazina yawmal qiyamah za a ajiye sikelin awo ranar tashin alkiyama fayu'ta bir rajul za a zo da mutum fayudau fi kifatin a dora shi a bangare ɗaya na mizani kaga na gaya maka dama har mutum sai an auna in aka kawo ga kif wato ga bangaren dama ga hagu za a ɗauki mutum a dora shi a bangare ɗaya shi karan kansa fayudau ma uhsiya alai a kuma dora abin da aka kirga na ayyukansa a kai fatamayana bihil mizan sai ga mizani ya karkace da shi alamar kenan ayyukansa ko shi karan kansa ba shi da nauyi fatama ya labihil mizan sai ma'aunin nan sikelin awon nan sai ya karkace ya giccire da mutum qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yub'athu bihi ila an-nar sai a ce a aika shi wuta a tura shi ta huta qal yace fa idza udbira bihi idan mala'ikun nan suka bada baya da shi suka tafi da shi za su tafi da shi wuta idza sa'ihun yasihu sai a ji wani mai yekuwa yana yekuwa min indin rahman daga wajen ubangiji mai rahama ya kule yana cewa la ta'ajalu la ta'ajjalu kar ku yi gaggawa kar ku yi gaggawa fa innahu qad baqiya lahu lalle an samu ashe akwai abin da ya rage ba a auna masa da shi ba fa yu'ta bi bitaqatin sai a zo da wannan bitaqa din kaman ID card ko kuma kaman abin nan jota abin da ake dan jotin dan abubuwa sai a zo da shi fiha la ilaha illallah a cikinta akwai la ilaha illallah fatudau ma'ar rajuli fi kifatin sai a dora wannan bitaka din wannan ID card din ko wannan dan memo din sai a dora mutum da shi da memo din sa bangare ɗaya na mizani hatta ya mila bihil mizan har kuma sai ka ga shi kansa sikelin awon kuma ya karkace da mutum ma'ana mutum da wannan la ilaha illallah sai kuma ta ƙara masa nauyi sai ga saqulat mawazin da haka sai ga ya rabauta wannan duk dan ya nuna maka cikar adalci irin na Allah kaga an yi hukuncin amma sai aka gano ga wani aiki ba a riskar wa mutum da shi ba to ko da mugun aiki ne ba haka za a sake da mutum ko da aljanna aka ce a tafi da shi sai dai falala ta Allah madaukakin sarki amma ko da aljanna aka ce sai aka gano ga wata bitsaka ana duba sai aka shirka ce a jiki za a ci a da shi kaga ana ɗora mutum aka danne shi da shirka aka ga ya tashi daga aiki ka duba yadda kalmar tauhidi ta ɗaukaka shi har fa an yi umarni an ce a tafi da shi wuta amma sai ga wani ainihin wato wani rubutu an gano abin nan wanda ba a sa masa aikinsa ne ana ɗorawa kuma sai ainihin wato mizanin sai ya canza abu na biyu wannan kaga kenan yana nuna yana abu na farko kenan da muka karanta dikkatul mizan ba abin da yake bari dikka bidikka daki daki komai zurfin abu komai kankanta sai yana aunawa kaji yanayin mizanin المؤمنون هم المفلحون ابو نبيو المؤمنون مؤمني هم المفلحون سوني كدي ما سربوتا a wannan ranar ذكر الله سبحانه في القرآن الكريم ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma ya ambata anna man thaqulat mawazinu cewa duk wanda mizaninsa sikelin awansa yayi nauyi bi'ar bi an rajahat min mawazini a'malihi bil iman bi an rajahat misali shine a ce an rajahat sikelinsa ya rinjaya min mawazini a amalihi daga ma'aunin ayyukansa bil iman ya rinjaya saboda imani wa kasaratil hasanat da yawan kyawawan ayyuka fa'ula'ika humul fa'izu na biljanna waɗannan su ne masu rabauta da gidan aljanna an naji'una min al'azab su ne masu tsira daga wuta Allah ta'ala ka rabotar da mu aljanna ka kuma tsiratar da mu daga wuta fal mu'minuna ala tafawuti darajatihim mu'mine duk da fifikon darajojinsu fil a'mali a cikin ayyuka humul muflihuna su ne dai masu rabauta duk da cewa imanin na wani bai kai na wani ba imanin wani yafi na wani ala darajat suna da tafawut wani ya fi wani wani bai kai wani ba duk da haka dai ka tattara su gaba da inda akwai sifar imani humul muflihuna sune masu rabauta wa in uzzibu koda an yi musu azaba ala ba'di dhunubihim akan wasu zunuban su bi miqdari da gwargwadon zunuban nasu karshe dai sune masu rabauta akwai wayanda Allah ta'ala bai ga damar ya yafe musu kurakuran da suka yi ba amma fa mu'mine ne suna da sufa ta imani Allah ta'ala zai azabtar da su gwargwadon laifinsu sannan a fitar da su daga wuta kaga karshe dai su ne suka rabauta wa fi dhalika yaqulu Allah fi ayatin kathiratin minha akan haka ne ubangiji ta'ala yake fadi a cikin ayoyi masu yawa minha daga ciki qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fa idza nufikha fi sur fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasalun faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالهون الله تعالى يقول فإذا نفخ في السور دزار أن يبوسا أتكين كهو بوسا ننت تتروا تند منكرا تبغان بوسا أبايا cikin maganganun akwai wanda suka ce busa biyu ce to mun dauka busa biyu ce to busa ta biyu idan aka yi busa ta biyu ta tattaruwa fala ansaba bainahum babu alaka ta dangantaka a tsakanin su yawma idhin a wannan rana da za ta yi amfani wala yatasaaluna ba mai tambayar wani a wannan ranar Abdullahi dan Mas'ud yace buri ma mutum yake Allah ya hada shi da babansa kuma a ce akwai dan wani abu tsakanin su yana ganin sai ce yawwa wallahi biyani dan kan mutum ya ga ya haifi ya dauka ba su da haƙƙi a kansa kana tauyar haƙƙinsu lalle kai uba ne lalle ke uwa ce ba za su iya yi maka ja'in ja ba ba za su iya yi ma tawaye ba sun ma biyayya amma wallahi haƙƙin yana nan wallahi haƙƙin yana nan in ka zalunce su kan ba yanda za su yi tunda an haife su da akwai iyaye masu wannan an haife ka ba yanda za ka yi kama karya akan ka ba yanda ka iya da ba kai ka haifi kanka ba haifo ka ake da haka wani lokacin iyaye sukan yi amfani da wannan fawar kawai don a nuna ma haihuwar ka akai to a ranar tashin alkiyama wannan ballin sai ya tashi abdullahi dan masora karkashin yana gama wannan bayanin sai ya ce abinda zai gaskata ma haka shine wannan aya ba wata nazama da za ta yi amfani mace Allah Allah take siyo ido hudu da mijinta haba in ta shake ka wallahi ko in ta shake shi wallahi kiyaye a gani wani kuma dama Allah Allah yake shi ma da kyar haka suka yi ta fama tana ta cutarsa shi ma dai haka ne haka wani uban ne shi ma dama ɗansa ya ɗan tattaɓa ma kuɗi ya ɗan sassatan maka za ya maka za duk bai san a wannan ranar duk wanda ya ga wani a kowane ɗan tabi'at tsakanin su wallahi ba afuwa ba daga kafa shine fala an saba ni fa ni ne fa abban ka ne fa ina eh to haka ne fa amma dai a biya ni wallahi ba daga kafa shine Allah ta'ala ya ce da zara an yi wannan busar a cikin kaho aka tattaru ido ya rena fata mun karanta yanayin ranar a baya fala an saba babu wani dangantaka ni dan wane ne ko wane babana ne ko wane dana ne ko wane mijina ne ko wance matata ce ko wane wala yasalu hamimun hamima ba wani masoyi da zai tambayi ina masoyin sa yake shine wala yatasalu ba bai tambaya li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa so yake ya tsallake kowa sai bayan mutum ya tsallake sannan sai ya dinga tunanin to ina suwa da suke amma a wannan lokacin ba mai tunanin wani ba wani wanda bai ga dan uwansa ba ko bai ga wani nasa ba ko bai ga wani masoyinsa ba da zai tambaya yana ina wala ya ta sa'alu sannan fala an saba babu wata nasaba ba dangantaka yau mai izin a wannan rana wala ya ta sa'alun kawai magana ce ta ana dilin wannan rana tana dilin ne da ayyuka kawai in kayi mai kyau ka ga da kyau in kayi ka sassaba za ka sha mamaki faman taqulat mawazinu Allah ta'ala ce duk wanda sikelin awan sa yayi nauyi malam da kyawawan ayyuka ga imani ga al'amalu salih fa ulaika humul muflihuna Allah ta'ala ce waɗannan su ne masu rabauta wa man khaffat mawazinu wanda ku aikin sa yayi saka yau ba nauyi mizanin awan sa yayi saka yau ba nauyi sai tsiya ce kawai sai nauyi a cikin sikelin nasa Allah ta'ala ce fa'ula'ika waɗannan kuma su ne allazina khasiru anfusahum waɗanda suka tabar da kawunansu suka tafka mummunar hasara fi jahannama khalidun masu dawwama ne a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye talfahu wujuhahum nar fuskokin su na cin wuta shine talfahu wujuhahum nar fuskokin su na cin wuta in wuta aka ce in ta cafki fuskar mutum zai ga fuskar gaba ɗaya namun ya zagonye sai gan shi a wajen dunduniyar mutum wuta ce ba irin wanda aka saba da ita ba talfahu wujuhahum nar kaman an zuba wa mutum fetur haka za ga fuskar wani wuta tana balbalinci a fuskarsa wa hum fiha kalihun kuma su a cikin wutan suna kalihuna masu turbine fuska suna ma wato in ka kalli fuskar su ba kyau ba dadi Allah ya tsare qala ta'ala ubangiji ta'ala yace faman fa amma man saqulat mawazinu amma game da wanda sikelin awansa ya yi nauyi fahuwa fi ishatin radiya to wannan yana cikin rayuwa yardajjiya abu na uku al'amalun lati tusakkilu fil mizan sai kuma ayyukan da suke nauyi a cikin mizani sai mu rike wannan wato wani key point ne aka bamu ga wasu ayyuka waɗanda suna sa mutum ranar tashin alkiyama sikelin sai ya yi nauyi inna kulla a'malal birri wa da'a lalle dukkanin ayyukan madalla wa da'a da ayyukan da'a tusaqqilu fil mizan ko tafqulu fil mizan suna nauyi a cikin ma'auni وتجعل كفة كفة الحسنات راجها wannan akwai wasu ayyuka na nagarta da ayyukan da'a waɗanda suke sanya wannan ɓangare na ma'auni na kyawawan ayyuka ya yi rinjaye ala kifatis sayyi'at akan ɓangaren miyagun ayyuka lakin hunaka ashiya taj'alu kifatal hasanati thaqilatun jidda mala yace sai dai ga wasu abubuwa waɗanda sukan sanya ɓangaren ma'auni na kyawawan ayyuka ya yi nauyi ƙware da gaske minha daga ciki husnul khul kyawawan ɗabi'u mutum ya zama mai kyawawan halaye husnul khulq kamar yadda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace albirru husnul khulq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi nas da aka husnul khulq al akhlaq kyawawan al'adu kyawawan ɗabi'u wannan suna daga cikin abin da ke sa mizanin mutum yayi nauyi ranar tashin alkiyama wani za a ga ba laifi ga imani ga kaza ga kaza amma ba shi da akhlaq to akhlaq suna daga cikin abin da ke nauyaya wa mutum ma'aunin sa ranar tashin alkiyama qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min shay'in aqalu fi mizan al-abd al-mu'min yawm al-qiyamati min husn al-khulq wa inna Allah yubgidu alfahisha albazi manzo Allah ce ma min shay'in babu wani abu afqalu fi mizanil abdil mu'min da yafi nauyi da jawo sikelin awan mutum ya nauyaya mumini ranar tashin alkiyama min husnul khulq kamar irin kyawawan dabi'u gaskiya rukon amana haƙuri da sauran ire-irensu kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u kuma za a ga abubuwa ne waɗanda suke suna da mahimmanci wani za a gan shiga addini amma ba a halak shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yazo neman yakka neman aure ba addini kawai zaka duba ba idan atakum man tardawna dinahu wa khuluqa fazawiju wani za a ga malam ga tilawa wani za a ga ga hadisan annabi wani ustazi ne tammi amma ba akhlaq ba shi da akhlaq duk inda ake ayyuka na nagarta za gan shi amma ba akhlaq ba shi da nauyi saboda ba akhlaq kowa ya mu'amala da shi sai kuka ba a jin daɗin zama da shi to wannan yana daga cikin abin da ke kawo mutum ya samu nauyi a cikin sikelin sai zama yana da husnul khulq Allah ta'ala ka ba mu husnul khulq wa inna Allah kuma lallai Allah madaukakin sarki yubghidul fahish baya san wato alfahish mai alfasha mai batsa mai ashar mai bakaken maganganu mutumin da ba alheri a bakinsa ba zai faɗi alheri ba kuma sai ya faɗa ya ɓata wannan ya ci zarafin wannan ya ci mutuncin wannan aikinsa kenan alfahish duk abin asha za ka ji shi a bakinsa albazi kuma wawa shine albazi komai ya fito daga bakinsa kawai faɗa yake ko ana madariya ana ganin sa soko ne shi kuma ya ɗauka wannan sokon wani abu ne kawai ta wauta ko kuma saboda ana tsoron sharrinsa haka yake takato bara yana tawauta bayan da za a yi da shi Allah ta'ala baya san mutum mai irin wannan sifar Allah baya san mutumin da zai zama mai yawan alfasha mai faɗin maganganun da ba masu kyau ba Allah ta'ala baya san mutumin da baya tauna magana kawai kowace bakar magana kowace irin kato bara da kasassaba ta fito daga bakinsa kawai sai ya faɗa Allah ta'ala baya san wannan kaga wannan shine kishiyar husnul khulq kenan alfasha kishiyar husnul khulq ne albaza'a kishiyar husnul khulq ne shi yasa sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wani abu da ke sa sikeli mutum yayi nauyi kamar husnul khulq sannan sai yace Allah ta'ala kuma bai san mutumin da yake alfahish mai alfasha ne shi albaze kuma mai wautar zance abu na biyu daga cikin abubuwan da ke sa ma'auni yayi nauyi kaga kenan sai mai kokarin shiga makarantar gyaran halaye da gyaran ɗabi'u mutum ya koya wa kansa haƙuri mutum ya koya wa kansa amana mutum ya koya wa kansa kyautayi mutum ya koya wa kansa gaskiya mutum ya koya wa kansa taimako wa'annan kyawawan ɗabi'un mu zamanto mun koye su mutum ya koya wa kansa girmama na gaba mutum ya koya wa kansa jin kan na ƙasa duk wayannan suna cikin husnul akhlaq mutum ya koya wa kansa girmama iyaye mutum ya koya wa kansa girmama malamai da dukkan wanda Allah ta'ala ya ce a girmama shi wannan duk yana cikin husnul khulq wani za ka gaba shi da su to ka yi ƙoƙari ka ji daga cikin abin da zai taimaka wa mizaninka ranar tashin alkiyama ya yi nauyi shine husnul khulq kuma husnul khulq din nan yana da yawa abubuwa ne masu yawan gaske suka tattaru a husnul khulq da hakan ga koma riyadu salihin kusan dukkan abubuwan da ya faffada dinnan galiban su duk suna cikin husnul akhlaq aka koma ka karanta riyadu salihin ka karkade duk wannan abin da ya karantar da kai ka zama mai kaza ka zama mai kaza ka zama kaza ya ku koyar da babuka kaza kala kala waɗanda suke koyar da husnul khulq to waɗannan su ne za su taimaka wa mutum sannan mutum ya dinga kokarin tarbiyyantar zuciyarsa yana takawa kansa burki akan wasu abubuwa mutum ba zai ce shi haka halinsa yake ba mutum ya zamanto ba shi da hakuri mutum ya zamanto ba shi da kaza mutum ya kuma ya magana ya ce shi haka yake to kaga wannan shi ba kuskure ne sai mutum ya dinga kokarin gyarawa wan nafsu kadiful in tu'milhu shabba ala hubbir rada'i wa in taftimhu yanfadimi ba abin da dan adam in yasa kansa ba zai iya daina abu mara kyau sai kai fada da zuciyarka in goma ne yi kokari daga yau ka kokarin ka rage daya ana nan in ya bu jiki ka rage wani haka haka har za ka ka zubar da su duka ka kuma dinga kokarin ɗabi'antuwa da kyawawan ayyuka kana koyawa kanka abu na biyu tasbihullah wa tahmidu tasbihi ga Allah da kuma godiya ga Allah madaukakin sarki qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kalimatani kalmomi ne guda biyu khafifatani ala lisan masu saukin fada akan harshe ba su da nauyi thaqilatani fil mizan sannan nauyaya ne a cikin sikelin awo ranar tashin alkiyama habibatani ila rahman ababan kauna ne a wajen ubangiji Allah ta'ala yana kaunar su ga su ba su da nauyi a harshe ga nauyi a cikin sikelin awo kuma ga su ubangiji yana son su waɗannan waɗannan kalmomi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce subhanallahi wa bihamdi kalma daya subhanallahi alazim kana tafiya a mota subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kana tafiya a keke kana tafiya a kafa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kana kana shagon ka na kasuwa kana yi kana office ɗinka kana yi kana kwadagonka kana kafinta kana kwale kwale kana yi kana gyaran wuta kana subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kaji waɗannan kalmomin guda biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaji taken da ya ba su kalmomi ne guda biyu rak ba goma sha kaza bane ballanta naka ce sun yi yawa guda biyu ne sannan ba su da nauyi yaro zai iya faɗa babba zai iya tsoho zai iya mace za ta iya namiji kowa zai iya khafifata ne alal lisan ba su da nauyi duk tsamin bakin ka zaka iya faɗa su subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ba ra'un a ciki ma ballanta zaka ce kai baka da huruf baka da harafin ra an fahimta ka san akwai wanda ba su da makarijul huruf din su akwai matsala da haka wani harafin ba sa iya fitar da shi ba na jin a cikin waɗannan kalmomin akwai wata kalma wani harafi da yake da wahala faɗa subhanallahi wa bihamdi ba kha'un a ciki ba irin su dha'un ba irin su dadun duk ba su a ciki ba lantana ka ce kai kalmomin sun yi wahala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace khafifatani ala lisan ba su da nauyin faɗa akan harshe saƙilata ga nauyi filmi zane amma fa a sikelin aure habibatan ilar rahman ga kuma ubangiji yana ƙaunarsu wayanna kalmomi ne waɗannan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wannan kaga kenan yawan karanta wannan yana daga cikin abin da zai ƙara wa mutum nauyin sikeli ranar tashin alkiyama alhamdulillah abu na uku shine alhamdulillah zikirin alhamdulillah mutum ya dinga yawaita alhamdulillah alhamdulillah kagan wancan yayi ma tsawo subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim to ga wani dan guntu subhanallah subhanallah kana tafiya subhanallah kuma ka dinga cika harufan kar ka dinga nutso a ciki subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sai ka ji karshe kawai mutum sai ka ji wasu ba komai yake fada ba wato shedan lalatarsa tana da yawa in ya ga za ka samu aljanna cikin sauki fa sai ya- sai ya shigo ya yi illa sai dai in Allah ya taimake ka gane wani sai dai ganin da yawa yake so yi shi kuma Allah ta'ala nagarta yake so ba yawa ba in kai guda ɗaya ya karɓa ka ya fi kai miliyan bai karɓa ba wani sai ya ce carbi mai dubu ne so yake yi dubu sau dubu to kaga sai ga ana ta haɗiɗi wasu haruffan to shi yasa sai kai a hankali daki daki subhanallah subhanallah ko alhamdulillah qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace at-tuhuru shatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي الطهور شطر الإيمان ساركي رب إيماني ساركي رب إيماني malamai sun yi maganganu game da wani tsarki duk tsarki zai iya shiga ciki tsarkin zuciya zai shiga ciki tsarkin jiki zai shiga ciki tsarkin tufa tsarkin mahalli duk za su iya shiga cikin afahara to mutum ya zamanto ya tsarkake zuciyarsa daga shirka ya tsarkake zuciyarsa daga saban Allah ya tsarkake zuciyarsa daga bid'a ya tsarkake zuciyarsa daga hasada da mugunta duk ya tsar da annamimanci irin wa'annan ainihin wato virus da ke kama zuciya duk mutum ya zamanto ya yi kokarin tsarkake zuciyarsa sannan ya tsarkake jikinsa daga tsarkin kari da tsarkin dauda zamanto yana kula da tsarki sosai daga cikin abin da ke kawo azaba kabari mun karanta a can baya akwai wasa da fitsari mutum ya dinga barin fitsari yana bata shi to kaga at-tuhuru shatrul iman ya zamanto kana yin tsarki sosai tsarkin ainihin wato kari da kuma tsarkin dauda sannan mutum ya zamanto yana tsarkake tufafinsa wa thiyabaka fatahir ka zamanto kana tsarkake muhallinka duk wannan yana daga cikin at-tuhuru shatrul iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-tuhuru shatrul iman domin ba yanda zakai sallah bayan kalmar shahada ba abin da ya kai ta girma to kuma ba ta samuwa sai da tsarki ba ta samuwa sai da tsarki dole sai mutum yayi tsarki tsarkin sa ya karbu sannan sallarsa za ta karbu idan mutum tun a tsarki bai samu tsarki mai inganci ba wannan yana nuna sallarsa ba za ta zama mai karbuwa ba kuma sauran ayyukan za su iya samun matsala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walhamdulillahi tamla'ul mizan kaga zikirin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tamla'ul mizan ma'ana yana cikawa mutum ma'auni ranar tashin alkiyama yau na ga lokacin yayi saurin yi haka ne walhamdulillahi tamla'ul mizan fadin alhamdulillah alhamdulillah tamla'ul mizan shine mahallu shahid yana cikawa mutum sikeli ranar tashin alkiyama wa subhanallah walhamdulillah in ka hada wannan zikirin guda biyu kana subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah tamla'an waɗannan zikiran guda biyu suna cikawa aw tamla'u ma baina samawati wal ard ko kuma suna cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa was salatu nur sallah haske ce mun karanta satin da ya wuce game da da wace da mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gane al'ummarsa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu da aka sallah tana zama wa mutum haske ranar tashin alkiyama gaɓoɓinsa na alwala da wurarensa na sallah za su dinga ƙyalli suna sheƙi suna haske ranar tashin alkiyama wasadaqatu burhan sadaka hujja ce da take nuna imani domin in ba imani ingantacce yana da wahala mutum ya iya yin sadaka domin tsakanin dan adam da kuɗi abun kai ka sani da haka duk mutumin da zai iya cire wani kaso na kudinsa ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya taimaki wani mai bukata ko da dan kaɗan ne yake da shi ya bantara a ciki ya bayar wannan yana nuna burhan ne akan yana da imani saboda wani mai mai abin nan yana cewa mai almuqabatul hariri yana cewa wato kai ka ce sinadarin da aka kera kudi a jikin dan adam aka bantare shi duk lokacin da zai alheri to kuma sai ya dinga tunani ya auna ya je ya dawo ya koma ya komo shedan zai ta bujuro masa to baka ce za ka yi kaza kuma kana taba naira kaza a ciki kaga budget ɗinka ya rushe kuma ma ka manta da ana kaza kaza kaza ka manta ka ce kuɗin ka yana zuwa za ka yi kaza za ka yi kaza duk sai ya ta bujuro maka da matsaloli wanda in ka kalle su kuma sai ga ga wani mabukaci kuma ka kasa taimaka masa to duk mutumin da ya iya danna zuciyarsa ya yi fada da shedaninsa ya iya bantarar wani abu na dukiyarsa ya ciyar da ya taimaki addini ko ya taimaki wani mabukaci wannan burhan akwai hujja da take nuna cewa akwai imani wasabru diya sannan hakuri shi ma haske ne amma malamai suka ce akwai bambanci kamar yadda ainihin wato ibn rajab alhambali ka koma cikin jami'ul ulumi wal hikam sharhin da yawa ainihin arba'una nawawi yayi wannan bayanin da haka akwai bambanci tsakanin nur da diya sun ce diya haske ne kamar na rana ga amfani ga kuma kona kona kona wato ga ga kuna shi kuma nur haske ne wanda yake kamar hasken wata ga haske kuma babu damuwa ba zai dame ka ba zai baka hasken da kake bukata hasken farin wata sannan ba kuna a cikinsa shi kuma haƙuri saboda abu ne wanda sai zuciya ta tafarfasa sai zuciya ta yi zafi sai zuciya ta ji ba daɗi sai zuciya ta yi kaza sai kuma a zo a danne ta a ce ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri to mutum kuma ya koma ya sake danna zuciyar nan tasa za ga wani sai ya kasa bacci ma ka ya dai haƙurin amma kuma wani ma a cikin bacci yana kaga wannan ya kaga eh saboda laifin babba ne da aka yi masa amma kuma an cece masa ya hakuri an jajjawo ayoyin hakuri da sauransu ya hakuran amma za ga ya ji ciwo sosai to shi yasa sai aka siffanta irin hasken hakuri da hasken rana wal qur'anu hujjatul laka wa alaik al qur'ani kuma ɗayan biyu ko ya zama hujja gare ka ko ya zama hujja akan ka kai ya rage naka ko dai ka kai kokarin fahimtar alqur'ani ka karanta shi kai aiki da shi ya zama hujja gare ka ranar tashin alkiyama mun karanta a baya cewa suratul bakar da ali imran za su zo su zama lauyan mutum ranar tashin alkiyama to kai ka san ba kowa za su zama lauyansa wani sai dai su zama lauyoyi a kansa to shine ake gaya ma alkur'ani zai zama lauyan wasu zai zo ya dinga kare su a gaban ubangiji subhanahu wataala ya nemi a bashi ceton su kuma Allah ta'ala zai bashi ceto alkur'ani sannan zai zama lauya akan wasu waɗanda sun san shi ba su yi aiki da shi ba ko kuma ma ba su damu su san shi ba ballanta za su san me ya kunsa ballanta za su san ma'anarsa ballanta za su yi aiki da shi haka kawai suke ta rayuwarsu kawai su kawai sun zo don su ci abinci su gina gida su kwanta a ciki su sa riga kawai abin da suka zo yi ke shine ma'ana wal qur'anu hujjatul laka wa alaik kullun nas yaghadu dukkan mutane suna waye gari za ga da gari ya waye malam duk an tashi daga bacci wannan ya tafi makaranta wannan ya tafi ofis wannan ya tafi kasuwa wannan ya tafi wajen kwadago duk an bazama wani inda ya tafi neman tsira ne ya tsirar da mutuncinsa ya tsirar da iyalansa ya kuma yi kokarin gyara alakarsa da Allah domin neman nan nasa na halal ne wani kuma akasin haka wani yana tashi da safa dama da alkawarin sabon Allah ya kwanta da aka yana tashi da shi zai fara shi sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullun za ka mutane suna waye gari wani ya gabas wani ya yamma wani kudu wani arewa wani ya bar garin wani ya shigo garin ana ta wannan ya gado ana ta samu kofa bayi'un nafsa akwai mai kokarin sai da kansa ko ya siyarwa Allah kansa إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ko to kaga akwai masu wannan fabai'un nafsa akwai kuma wanda shedan yake siyarwa da ran da aka yi jagorance shi ya kai shi duk inda zai kai shi shi almajirin shaidan ne ya siyar ya an siya an biya shi ya siyar wa shaidan ransa fa mu'tiquha akwai mai kokarin yanto kansa kullun yana kokarin yin ayyukan da'a da kuma tuba daga ayyukan da yayi na ba daidai ba dan ya yanci kansa daga fadawa wutar jahannama aw mubiquha akwai kuma mai halakar da kansa kullun ga laifi ƙara ƙara sabo yake Allah ta'ala ya kiyaye to an ce lokaci yayi tun dazu to wa fi qawlihi wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard sababun azimun fadluha mashtamalat alayhi min at-tanzih lillahi ta'ala wal iftikar ilayhi malai yake cewa subhanallahi walhamdulillahi nan da manzo Allah ya faɗa a wancan hadisin na sama tamla'ani yace suna cikawa aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard wannan sababun azimun wannan wani sababi ne na shiga aljanna na samun lada mai dimbin yawa mai girma fadluha abin da yasa waɗannan kalmomi guda biyu suke da falala mashtamalat alaihi saboda irin abin da suka kunsa min tanzihi lillah na tsarkakewa ga Allah ta'ala waliftiqari ilai waliftiqaru ilai ko waliftiqari ilai duk wanda ka faɗa yayi waliftiqari ilai da kuma tsananin buƙatuwar su zuwa gare shi to wannan shi yasa kalmomin suke da wani sinadari na albarka wanda in ka karanta su ko kana yawan karanta su sikelin awon ka zai yi nauyi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ka nauyaya sikelin mu da kyawawan ayyuka ranar tashin alkiyama abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik